الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا منا تقوس ذوات شعبان شكرة تدبو إيد أريه أربعين دا هجرة تمنزن سيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa zamu cigaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa shaytan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala idan ba a manta ba yan uwa ajiya mun tike ne a ƙarshen mas'ala ta goma sha uku a shi ne abin da ya shafi mummunan zato yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin matsala ta goma sha hudu daga cikin madafir shaitan ita ce ihtiqarul muslim ihtiqaru al-muslimi shine wulakanta musulmi ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da shaitan kan shigowa al'umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen halakar da su shine ya sa karan a wulaƙanta musulmi aka ce wulaƙanta mutum ya shafi ka wulaƙanta shi da magana ko ka wulaƙanta shi da aiki aka ce wulaƙanta shi da magana ka gaya masa duk wata magana da take ɗaukar ƙasƙantar da shi ko rena wani abu nasa na halitta ko na ɗabi'a wanda zai ji zafi ya ji gazawa da kasawa a tattare da shi ta wannan kai masa wulaƙanci ba daidai ba ne haka nan ba daidai bane ka wulakanta shi hatta a aiki eh ta hanyar yayi abu kai masa dariya mutum yayi abun yayi wata shiga ko wani abu makamancin haka kalkale masa da dariya wanda zai ji gazawa shi ma a tattare da shi ko kallon da bai kamata ba kamar kallon kaskanci da nuna mutum shi ba kowa bane duk irin wannan haramun ne haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana Allah madaukakin sarki ya hana abu ne kuma da ke jawo gaba da kiyayya da rashin fahimta juna tsakanin mutane to shi sa in dai akwai renuwa tsakanin mutane wannan ya rena wannan wannan yana wulakanta wannan to za ku ga ba za a samu zama tare ba ba kuma za a samu zaman lafiya ba dan ka'idar dan adam shine kamar yadda na sha maimaitawa duk kaskancin sa duk yadda kake ganin sa yana so ka bashi girman sa eh duk yadda kake ganin sa shi ba kowa bane kai ne wani to wallahi yana buƙatar girman sa dan idan kana so ka fahimci haka idan magidanci ne ka je gidansa ka gani cikin iyalinsa yana bukata matarsa ta girmama shi ƴaƴansa su girmama shi wani ya girmama shi da sauransa yana bukata kai ne da kake sama da shi kake gani kamar ba kowa bane to amma a matsayinsa na dan adam da Allah madaukakin sarki wanda ya halice shi ya karrama shi ya girmama shi walaqad karramna bani adama shi kansa Allah da ya da ya halice shi subhanahu wataala ya girmama shi ya karrama shi to kaga bai kamata kai a matsayinka na abokin halitta ba dan kawai kana da wani fifiko na wani abu ko na kuɗi ko na takama na ilimi ko na matsayi ko na wani abu kaga kafi shi ka wulakanta shi wannan ba daidai bane haramun ne addinin musulunci ya hana Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malai ce inna inna ihtiqar almuslimi was-sukhriya was-sukhriya min a'zami adh-dhunubi inda Allah ta'ala malai ce hakika ihtiqar almuslim wulakanta musulmi was-sukhriyata da kuma yi masa izgili min a'zami dhunubi inda Allah ta'ala yana daga cikin mafi girman zunubai a wajen Allah madaukakin sarki yana cikin zunuban da Allah madaukakin sarki baya su walidhalika yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam malai ce shi sa ma annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yake fada bi hasbi mri'in min ash-sharri ai ya ishi mutum girman sharri ya ishe mutum girman laifi ko sharri a tattare da shi an yi haƙura a kawul muslim da ya wulakanta dan uwansa musulmi wannan hadisin yan uwa galibi ba ma daukar sa mu aje shi a inda a inda ya kamata mu aje shi wato hadisi ne mai girma kware da gaske abinda hadisin yake nufi yan uwa shine koda baka da wani sharri a tattare da kai kwata kwata ka kaddara baka da wani zunubi kwata kwata a tattare da kai sai wulakanta dan uwanka musulmi ya ishe ka sharri ya ishe ka zamto kana da sharrin da ya kamata a ce kai kuka a kansa shine abinda hadisin yake nufi bi hasbi mri'in min ash-sharri ya ishe mutum girman sharri a tattare da shi a ce ai yahqira akahu almuslima ya kasance yana a wulakanta dan uwansa wanda yake musulmi wannan hadisi ne ingantacce yan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul birri was-sila babu tahrimi zulmil muslim al-imam abu dawud ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2882 a cikin kitabul adab imam tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne mai lamba ta 1927 kitabul birri hakanan imam ibn majah al-qaizwini shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin hadisi mai lamba ta 2213 a cikin kitabul zuhud imam ahmad shi ma ya fitar da shi hakanan hadisi ne dai ingantacce yan uwa بالتي حتى وإن وقع من المسلم شيء خارج عن الآداب الاجتماعية حتى عند أتي وانا أبزي أبكوك دون وانكا إرن أبن ديكي يا بتا دقا لدبي نزمن تكيوا يا أيكة وانا أبن دا أبن كان أغني أزاهري يا بتا دقا لدبي نزمن تكيوا تكان متان to ko da yayi irin wannan abin ba daidai bane ka wulakanta shi ba daidai bane ka gaya masa magana da zai ji kaskanci ba daidai bane kai masa mu'amalar da zai ji shi ba kowa bane wani kaskantacce ne shi mala yace yajibu ayyulta masalahul a'zar koda yayi abin da yake ya saba wa zamantakewa na yau da kullum to yi kokari yace ya wajaba kai kokari ka sabo masa wasu uzurruka da zaka bashi domin ka kare mutuncinsa ma'ana banda mala yake so yace shine koda mutun yayi kuskure yayi wani abin da yake ba daidai ba to ba a bi hanyar da ba ta kamata ba wajen gyara masa ya ba abin wannan don lokacin da kake yi mutum gyara so kake daina abin da yake wanda kake masa gyara a kansa ba so kake ci gaba ba shi ko gyara ana yin sani ta hanyar da ta kamata yadda mutum zai fahimci gyaran kake so kai masa duk lokacin da ka samu mutum ko da kai da shi ne ka gaggaya masa baƙaƙen maganganu da niyyar gyara ko ka zage shi ko ka aibata shi wannan wulaƙanta shi kai ko kuma ka samu mutum a cikin mutanen da ya yi abin ya yi abu a cikin mutane kuma ka same shi a cikin waɗannan jama'a masu yawa ka ce za ka yi masa gyara anan maje ɗobe zai fahimce ka ba idan ba shi da haƙuri ma za ku iya yin faɗa a lokacin don abin da zai fahimta kawai tozarta shi kake sai ya tozarta shi kake sai malai ce fafi sahihil bukhari hadisi ya tabbata a cikin sahihil bukhari an abdullahi ibn zam'a qala daga abdullahi dan zam'a Allah ya kara masa yarda yace naha annabiyu sallallahu alaihi wasallam ay yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju min al-anfusi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani da mutun ya rinka dariya mimma yakhruju game da abin da yake fitowa min al-anfusi daga jikin mutum daga daga daga jikin mutum shine hutu eh mutun yayi hutu ko kuma yayi tusa ya rinka wasu su rinka masa dariya ya'ani sai malaci abin da ake nufi da wannan shine al-fusa والضراط da alfusa da addirat duk sunaye ne nami na hutu ma'ana annabi yayi hani sallallahu alaihi wasallam wani yayi hutu wani kuma ya rinka dariya wannan ba daidai bane annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani da wannan malai sai bi dalili riwayat al-ukhra lil bukhari min hadith abdullah bin zam'at aiban malai sai abinda yasa ya fassara mimma ya kharuju min al-anfusi da cewa hutu ake nufi yace saboda dai wani hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi daga shi dai sahabi Abdullahi dan Zam'a Allah ƙara masa yarda yace thumma wa'azahum fi ad-dartati ad-dartati haka ake ambatan kalma ad-darta ita shine abin da ke fitowa daga cikin mutum sannan sai Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi musu wa'azi game da ad-darta shine hutu faqala ya ce musulima ya zahaku a hadukum don mai ɗayanku zai rinka dariya mimma ya kharuju minhu daga abin da yake fitowa daga jikin wani daga abin da yake fitowa daga jikinsa shi ma yana yi don mai zai rinka dariya wata ruwa ya cewa ta yi lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu dan mai ɗayan ku zai rinka dariya da game da abin da shi ma yana aikatawa idan hutu ne yadda yayi kai ma kana yi to bai dace a ce kuna tare da wani idan yayi hutu kuma ka sa dariya ba eh sai ji ina gani zai ji me zai ji rashin daɗi haka ne to ba daidai bane wato shi misali abin da ya shafi yin hutu a cikin mutane ko abin da ya kama da haka za ku ga mutane mutane ne al'ada al'ada ce yanzu muka kaga a society ɗinmu na malam bahaushe mutum ya zo cikin mutane ya yi hutu wannan abin kunya ne haka ne uwa abin kunya ne kuma kowa ba zai ji daɗi ba kowa ba zai ji daɗi ba ko a cikin abokanka ne ka zo kai sai dai kawai ka ɗan sissinki amma ka san ba daidai ba ne to amma akwai mutane da su kuma ba komai ba ne inda ka san na zo ne atishawa yanzu idan atishawa ta zo na yi ta zan ji wani abu to Allah haka su ma suke ɗaukar hutu eh kawai ana zaune zaka je abin sa ya ce to alhamdulillah ci gaba da bayani ba ruwansa haka su haka suke ɗauka abubuwan da sauransu to kaga musamman al'ummar da suke ɗauka cewa hutu wani abu ne da yake mai nauyi to bai kamata alal kalla idan mutum yayi a cikin mutane ta kwace ba tare da saninsa ba wani ya sa masa dariya wannan haramun ne wulakanta wani zai ji babu daɗi zai ji babu daɗi irin wannan abin da ya kamata shine duk wanda yake wajen wanda ya ji kai ma kamar baka ji ba kawai eh kai ma kamar baka ji ba ka basar abin da bahaushe yake cewa ka basar kawai kai kamar baka ji ba abin da ya kamata kenan ina ji ai mun bada labarin al'asam ko ba ba anan masallacin bane ko ina ji a can majalisi ne masallacin Sulaiman Umar ɗaya daga cikin magabata wanda ake ce masa al'asam babban malamin hadisi ne al'asam a mai ake nufi da al'asam ba kurma ba to ba abin da ya sa aka sa masa al'asam ba wai kurma ba ne asalinsa a'a malamai suka ce abin da ya faru wata mata ce ta zo jansa neman fatawa ta zo neman fatawa ta zauna sai hutu ya kwace mata sai ta hutu a gabansa nan da nan sai ta shiga cikin damuwa duk ta damu kanta shi kuma da ya ji sai sai nuna mata hali na mutanen kirki na mutanen kwarai so da lokacin da ta yi masa magana sai nuna ma bai ji abin da ta ce ba sai nuna kamar baya ji sosai ina fata fahimta so da sai nuna mata kamar ma bai ji komai ba sai magana ya ce mata eh me kika ce sai to alhamdulillah ashe bai ji ba da Allah wannan bai yi abin da ya kamata ba so da anan daga lokacin aka aka sa masa al-asam kurma ba fa kurman gaske bane da yana ji kamar yadda kowa yake ji amma dan ya rufa mata asiri sai nuna shi kurma ne yayi tazahuri a matsayin shi kurma ne to abin da ya kamata kenan amma ba daidai bane malamai suka ce at-tasannu biha at-tasannu shine mutai daga kokarin kirkiro ta yana yi kuma a cikin mutane wannan shi ma ba daidai bane ba mutunci bane eh ba mutunci bane a zo ana zo a cikin mutane mutun ya rinka kokarin kirkiro hutu yana yi a cikin mutane wannan ba daidai bane ko shakka babu saboda haka abin da yasa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana su irin wancan aikin abu ne da ana zaune a cikin mutane suna zaune sai ɗaya yi sai ɗaya kirkiro ta kawai sai yayi sai a sa dariya wancan ma sai haka shi ne annabi ce dan me mutum zai rinka dariya akan abin da shi ma yana yi ba daidai bane alal akalla shi wanda yayi din musamman idan ba da shiri bane haka zai ji nauyi zai ji rashin kyauta wato abin da duk zai jawo ka kaskantar da dan uwanka musulmi ko ya ji rashin jin dadi ba a san sa wannan wari ake a kai da shi wannan hadisi yan uwa ingantacce ne bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin ingantattun littafin su مالتي فيجب أن يكون الاحترام والتقدير متبادلا بين أفراد المجتمع المسلم ولذلك قال تعالى مالتي هنا وجب أن يكون الاحترام يكسن جرم مجونا والتقدير دكما قدر جونا da ganin mutuncin juna shine at-taqdir ganin mutuncin juna da girmama juna yace mutabadilan abu ne da ake musanyansa na yi maka kaimin bai na afiradi al-mujtama'il muslim tsakanin ɗaiɗaikun jama'ar musulmi mutunta juna da girmama juna ‘yan uwa wannan yana ɗaya daga cikin asasin zamantakewar musulmi yana ɗaya daga cikin abin da kowa ya kamata ya fahimce shi matuƙar ana so a zauna lafiya ka mutunta ɗan uwanka shi ma ya mutunta ka duk lokacin da aka samu rashin mutunta juna to fa zama ba zai yi ba tsakani da Allah duk yadda kuke so ku zauna tare wallahi matukar bana mutunta ka baka mutunta ne ba za mu iya zama ba ɗan uwa ba haka bane saboda haka babban abin da ya kamata shine ka fahimci musamman wanda zama da su ya zama maka dole ka fahimci ɗabi'un su fahimci naka kowa ya zauna da kowa kada ka taɓa cewa dole sai wani ya kasance ya zamto yadda ni nake so ba za ta yi ba ɗabi'ar kowa daban yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu daban-daban muke kowa wani za ka ga zafi ne da shi da yawa wani kuma sanyin sa yayi yawa wani mai haƙuri ne wani ba shi da haƙuri wani mai yawan dariya ne wani ba shi da dariya in yi cikule shi kenan wani za ka ga mai faran-fara ne wani kuma ba shi da faran-fara wani mai yawan magana ne wani ba shi da yawan magana in kuwa ba haka ba ne kowa akwai yadda Allah maɗaukin sarki halicce shi idan ka ce yadda wancan yake zuwa ya maka yadda yake faran-faran zai zo ku ta wasa da dariya wannan shi ma haka zai maka lallai idan bai maka haka ba to wulakanci yake maka girman kai yake maka to ko shakka babu ka wa kanka abin da ba za ka iya abin da ba za ka iya hukunci a kansa ba don babu yadda za a yi ka canza shi daga yadda yake yadda wannan yake mai faran-faran ka karɓe shi aka ku yi mu'amala da shi yadda wancan yake shi gashi na fuska fuska shanu da sauransu to shi ba ka karɓe shi ku mu'amala da shi aka ba haka bane sai ka zauna da kowa lafiya amma kada ka ce yadda kowa yake haka yadda kake so kowa haka zai zama baka isa ba kai ma ba yadda kowa yake so haka kake ba ai eh kai ma an ka kalla ba yadda kowa yake son ka haka kake ba idan kai mai yawan surutu ne surutu ne shi kuma baya so ba haka bane idan kai mai yawan magana ne shi magana ce baya so kuma idan ba ka da yawan magana to shi kuma abin da baya so kenan yafi so a zauna a ta hira ai ta labari wani za ga a cikin sai ka samu wani a cikin mutane a cikin a unguwa da sauransu sai ka sai ka ga shi ba shi da abokai ma gaba daya kuma wallahi ba wulakanta mutane yake ba ba komai ba kawai yanayin sa ne a haka shi tsoron ma shiga akwai wani mutane da ga shi tsoron ma shiga cikin mutane yake eh mutum ne amma ga shi yana da dan tsartsarin shiga cikin mutane irin wannan ya zaka yi da shi akwai mutumin da idan ya zo waje cikin minti biyu kun saba da shi akwai mutumin da sai ku shekara ɗaya da shi ba ku saba ba ba haka bane uwa to yanzu ta yaya za a aikata zaka canza shi ka ma'amalance shi a yadda yake kawai kowa ka zauna da shi a yadda yake wato na kama da wannan in dai mana so mu mutunta juna din sai ka fahimci kowa yadda yake ka ce wani ai kaza baya in ya zo sai ya shigo kai a waje ya ki mutane magana da sauransu haka yake ka bar shi kai da kake da surutu ka je ka samu wanda yake surutu shi in kuka dauka gaisa ba iya gaisuwa ba ce ka sauke ne ko baka sauke ba ka sauke shi kenan je ka samu mai surutu dan uwa ku ku surutu shi kuma da yake dinkim ka bashi sai da dinkim din sa shi kenan sai a zauna lafiya to ka'ida wannan abin da malai faɗa yana da muhimmanci lallai ne tsakanin al'ummar musulmi a samu mubadala ta ihtirami da taqdiri a samu musanye ta girmamawa da mutunta ni ka mutunta ni na mutunta ka ka karrama ni na karrama ka duk inda aka samu rashin karamci da rashin girmamawa to akwai matsala gaskiya ya akwai matsala shi sa shi sa kullun zaka ga a cikin al'ummar rigima ake sai wani ya ce me yake bani ba ba ruwana da shi eh me yake bani a me shi a cikin rayuwa ta irin waɗannan magana zaka suna ta yawo a cikin da sauransu akwai mutanen da sun zama maka dole ko kana so ko baka so sai ka yi mu'amala da su musamman akwai wanda duk yadda sai kai ga munana maka sai kai mu'amala da su eh ba ba daidai bane mutum ya ce ai shi a duniyar nan babu wanda babu wanda zai masa abu kaza ya raba da shi a'a ba daidai bane akwai mutanen da dole ko kana so ko baka so sai ka zauna da su yanzu misali iyayenka yanzu mahaifinka da mahaifiyarka duk yadda suke munana maka ba sai maka mu'amala mai kyau kai saka ce ba kai ba su ka ce ka kaurace musu a baka isa ba indai dan albarka ne kai indai kana son albarka ai baka isa ba in kai haka kai kuma kai ma ka san mako makka ka san mako makka haka da duk mutumin da ka sai yana da wata falala a kanka mutum ne mai gidanka ya dora ka akan hanyar arziki ya taimake ka kaga dan yayi maka wani abu ya kamata ka kalli abin da ya maka ba kawai ka ce kai babu kai bashi kalli wancan abin da ya maka a baya wala tansawul fadla bainakum kada kuma ta falala da take tsakaninku haka duk mutumin da ka sai yana da amfani a cikin rayuwarka to bai kamata ka masa irin wannan mu'amalar ba eh to amma dai mu'amala ta kan titi a hada a gaisa da sauransu don ka fahimci mutum akwai matsala tsakaninka da shi ko ba mutunta ko ba girma to wannan sai ka iya janyewa babu laifi amma akwai mutanen da lallai ne dole ne sai ka yi mu'amala da su ko kana so ko baka so kuma dole ne kai hakuri ai haka Allah madaukakin sarki ya kaddara dan ya jarraba sashin mu da sashi waje Allah ba abakum li ba'dhin fitnatan Allah ya ce a tasbiruna ba za ku yi hakuri ba dole ne amma ba daidai bane mutum shi ya rinka gani cewa lalle kowaye in yi masa abu ba ruwansa da shi zai yanke masa wannan ba daidai bane eh ba daidai bane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace amin malai ce shi sa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yaskhar qaumun min qaumin kada wasu mutane su izgili ga wasu mutane asa ayyakunu khairan minhum mai yiwa ne su waɗanda suka yi izgilin ya kasance waɗanda suka yi izgilin sun fi su alkhairi a wajen Allah wala nisa'un min nisa'in kada wasu mataye su rinka izgili da wulakanci ga wasu matayen uwansu asa ayyakunna khairan min hunna mai yiwa ne waɗanda su suka yi wa izgilin ya kasance sun fi su koda a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ya ce wala talmizu anfusakum kada ku rinka zindan junanku allamzu shine zinde da ido nuna mutum da ido alhamzu kuma nuna mutum ko da hannu ko wani a makamancin haka wasu malamu kuma suka akasa shi eh suka ce alhamzu shine zinde da ido ko da baki allamzu kuma shine nuni da hannu nuna mutum da hannu da ishara duk dai abin da suke nufi duk kalmomin guda biyu shine suna nuni kamar zindan mutum ko nuna shi da niyyar aibata shi ko wulakanta shi ko nuna shi ba kowa bane Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza tare Allah ya hada su a nan wajen azaba ta tabbata ga ga meyin alhamzu da meyin allamzu duk Allah ya ce azaba ta tabbata a gare su to Allah madaukakin sarki ce wala talmizu anfusakum kada ku rinka zindan junan ku eh mutun ya zo wuce a rinka nuna shi wani ga gashi ta ana nuna shi da baki eh ko kuma yafta masa ido wannan haramun ne shi ba duk wanda kai masa haka za ku tsaya a gaban Allah madaukakin sarki za kuma ka biya shi haƙƙinsa da ka shiga da ladanka lokacin da baka da komai da zaka biya shi shi sai ladanka Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tanabazu bil alqabi kada ku rinka jifan junanku da laqabubbaka al alqab jam'i ne na al laqab shine laqabi ne kamar yadda muke cewa da Hausa laqabi a sa mutum suna wani sunan da ba nasa ba to Allah madaukakin sarki ce kada ku rinka jifan junanku da laqabubbaka laqabi da aka haramta shine laqabin da yake dauke da muni laƙabin da yake mai muni wanda ba shi da kyau amma idan laƙabi mai kyau ne kuma mutum yana so wannan babu laifi wato shar'in sa mutum suna wanda ba sunansa ba wani laƙabi guda biyu ne na farko ya kasance mai kyau ne ya kasance yana ɗauke da ma'ana mai kyau ba shi da mummunan ma'ana kada a kira mutum da sunan da ba daidai ba a ce da mutum shedan ko a ce masa kafiri ko a kira shi da sunan dabba ko abin da ya kuma naka duk ba daidai ba ne jiya ji muka buga misali akan wani ya tambaya game da suna a kira mutum da suna jaki ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimta ko a ce masa irin dai sunaye waɗannan marasa kyau wannan ba daidai ba ne haramun ne a cikin addinin musulunci na biyu kuma ya kasance shi mutumin da ake kira da shi yana son laƙabin sai a gaya masa amma ko da mai kyau ne shi ya ji baya so shi kenan ba wanda ya ce ka gaya masa sai ka kyale shi dan za ku ga hatta saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi galibin su suna da lakabi suna da alkunya eh akwai alkunya shine a ce abu wani ko kuma baban wani baban wani ko dan wani idan za ku ga ana akwai wannan akwai alkunya sannan kuma akwai lakabi kaga kamar sayyidina Uthman me lakabin sa Dhunnurai kaga Dhunnurai ai ba sunan sa bane shi sunan sa na yanka da mahaifinsa suka sama shine Uthman amma lakabin sa shine me Dhunnurai ma'abocin haske guda biyu haka nan sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda shi ma yana da nasa lakabin ko me lakabin sa faruq faruq ai ba sunan sa bane ko umar shine sunan sa faruq abinda ake nufi me rabewa me rabawa eh saboda shi kun san shi bawa yawa to haka nan sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda shi ma sunan sa shine ali ali ibn abi talib amma me lakabin sa haidar haibar ina fata an fahimta to kun ga din lakabi ne kuma annabi yana kiransa da su duka ashe kun ga ba kowane lakabi aka hana ba ko saboda haka lakabin da yake mai kyau wanda baya dauke da mummunan ma'ana ko mutum yana so sai a gaya masa amma an kana gaya mutum wani lakabi yace baya so to haramun ne ka cigaba da gaya masa dan za ga wani idan ana gaya masa wani sunan banza tun na yara sai ya girma kawai sai a cigaba da gaya masa in yace da Allah wani baya so to kamar ya tsokano mutane kenan eh sai ya zo wuce a ce wane sai ya rinka tsokanarsa da shi eh sai ya rinka masa dan kira ana ga masa wannan sunan to haramun ka aikata an kai duk kira ɗaya haramun kake kira haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta ce wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junan ku da laqabbuka marasa kyau bi isal ismul fusuq ba'da al iman Allah ya ce tir da irin wannan suna na fasikanci bayan an riga an yi imani menene an yi imani za a ci gaba da ga juna kuma sunan da ba sa so juna mara kyau Allah ya ce man lam yatufa ulaika kuma zalimuna wanda duk basu tuba ba irin waɗannan su ne a zalimai Allah ya kiyaye mala yace tawjihatu ilahiyatun li salahil mujtama'il muslim yace wannan ayar idan ka kalle ta wasu fuskantarwa ce da yawa at-tawjihat jam'i ne na tawjih shine fuskantarwa tawjihat fuskantarwa da yawa yace to wata fuskantarwa ce da yawa daga Allah madaukakin sarki li salahil mujtama'il muslim domin gyara zamantakewa ta musulmi وتنقيته من شوائب الشحناء والبغضاء da kuma tace shi da tace zamantakewar musulmi din daga duk abin da zai haifar musu da gaba da iyaye tsakanin su malai ce law tamassaka biha afraduhu inda a ce ɗaiɗe kun ƴaƴayen musulmi na ce ƴaƴayen musulmi ina nufin jama'ar musulmi gaba ɗaya kenan za su yi riko da irin wannan taujihi na Allah madaukakin sarki lan tashara al-hubbu bainahum malai ce to da soyayya ta watsu ta yada tsakanin su wa ghamarati sa'adatu qulubuhum da kuma arziki da zaman lafiya ya mamaye zukatansu da za mu ɗauki wannan abin kamar yadda malai faɗa da mun samu zaman lafiya idan mutum baya son abu a rabu da shi in yana so a gaya masa kada a giba ai za ku in ka ɗauki ayar tun daga baya kada a giba wala ya ga tabba abukum ba a bako ayo hibba ahadukum irin waɗannan abubuwan duk da Allah ya ban daukakin sarki ya kawo a cikin suratul hujurat wato in muka dauki waɗannan abubuwa abubuwa ne na gyara zamantakewa idan muka dauke shi muka sa su a cikin ayyukan mu za su taimaka mana kwarai da gaske kada ne gibar wani kada ne annamimancin sa kada in zage shi a bayan idan sa kada in je in faɗa abin da ba daidai ba a bayan idan sa idan kuma yana nan kada na wulakanta shi kada na gaya masa sunan banza kada ne masa abin da ba daidai ba sai ku zauna lafiya da mutum a bayan idan sa baka dauki alhakin sa ba a gaban idansa baka wulakanta shi ba sai kaga yana son ka yana kaunar ka kai ma kana son sa kana kaunar ka ba shikenan ba abinda ake bukata kenan a zo a bautawa Allah maka kuyin sarki a mutu a shiga aljanna shikenan eh to amma sai kaga shedan duk abinda zai hura wutar fitina daga ba shi yake kawa tsakanin mu Allah shirye da mu gaba daya malaka yaqulu al-qurtubi alayhi rahmatullah imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yace ينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رفض الحال قالت يا كماتا يا داتي قدك ألا يجترئ أحد kada wani ya yi jarumta alalisti shida'i bi mai yakta himuhu bi ainihi idan ra'ahu rafsal hal kada wani ya yi jarumta wajen kutsawa a cikin mutuncin mutum da wulaƙanta shi idan idansa ya kai kansa ya kalle shi a cikin mummunar kama duk lokacin da kaga wani a cikin mummunar kama kayansa marasa kyau shigarsa marasa kyau wani iri to kada kai masa wulaƙanci baka san waye shi ba baka san abin da Allah madaukakin sarki ya ajiye a tattare da shi ba kawai kai ka sa riga mai kyau ka sa hula mai kyau ka sa takalmi mai kyau shi kuma ka ganshi a cikin mummunar kama saboda haka kafi shi matsayi wa ya ga maka ana gane matsayi a riga ne ana gane matsayi a wando ne ko a takalmi ko a hula ba a ganewa aina ake gane matsayi shine a mu'amala da kuma zuciyar dan adam zuciyar Allah ne ya sani mu'amala kuma ɗan adam suke hukunci da ita ba haka bane ana ake gane matsayi Allah ce to kada kai wannan aw za'a hatin fi badani ko maka ko kuma ka ganshi da wani da wani aibu shine ahatu fi badani a jikinsa ka ganshi da wani aibu ko ka ganshi gurugu ko ka ganshi kurma ko ka ganshi babu ido ko ka ganshi da wani ciwo a jikinsa sai ka wulaƙanta shi malai ce au ghaira labiqin fi muhadathatihi ko ka ganshi ba shi da fasaha labiqin shine ghaira fasihin ka same shi ba shi da fasaha a cikin maganar sa ma'ana yana magana yana har har kaiwa ko yana da ina wajen magana ko yana da saurin magana ta yadda ba a gane abin da yake cewa ko in yana magana ba ba shi da fasaha akwai wanda zaka ga yana so yi maka bayani sai ta kokarin fito maka da abin amma ka sa ganewa to sai kai masa dariya irin wannan Allah ce kada ka sake kai haka fal'allahu mai yiwa ne shi wannan da kake gani a cikin mummunar ka ba ko bai iya wata magana ba ko yana da wata illa a jikinsa fal'allahu akhlasa damiran wa anqa qalban mimman huwa ala dhiddi sifati Allah ce mai yiwa ne yafi tsarkin zuciya yafi tatacciyar zuciya mimman huwa ala dhiddi sifatihi sama da wanda yake sabanin siffar tasa kai da kake ganin ka a cikin siffa mai kyau a cikin shiga mai kyau shi wannan da kake wa kallon reni kake gani ba kowa bane wallahi mai bi a wajen Allah ya fi ka daraja fiye da nisan sama da ƙasa tsakaninka da shi ya fi nisan sama da ƙasa haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ruba ash'asa aghbara madfu'un inda al-abwab law aqsama ala Allah la abarra yace da yawa da kuke wanda kuke gani ash'asa me ash'asa me ash'asa wanda kansa yayi irin wanda kansa yayi irin dukunkune wannan irin a ce kan mutum yayi cibiri cibiri ba alamun gyara kwata kwata akan sannan aghbara jikinsa yayi kutu kutu yayi kura annabi yace da yawa irin waɗannan da kake kallon su ya ce madfuwin inda inda al'abuwam ko da wajen kofa ma suka je ana shiga wani guri ana wani taro na manyan mutane idan suka je ba abin su shiga ba kai waye gaice ka waye kira ka tafi ka ba mu waje irin waɗannan mutane annabi ya ce wallahi law aqsama ala allah da yawa irin da kake gani inda zai rantsuwa wa Allah madaukakin sarki la abarrahu sai Allah ya kubutar da shi me yake nufi rantsuwa Allah madaukakin sarki sai Allah wallahi yau sai an yi kaza to wallahi sai Allah ya abu an fahimta yan uwa yanzu yadda ake annan kawai sai yau wallahi sai an yi ruwa to wallahi kafin yamma sai an yi ruwa kuma saboda Allah baya kunyata irin waɗannan haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma kai lokacin da ka ganshi saboda hulaka ta fita sa kyau sai ka ga yi shi ba kowa bane sai ka wulakanta shi ka kai masa abin da ba daidai ba to kaga irin wannan idan ya koma gefe ya ce maka to shikenan ba matsala Allah ya isa yi maka Allah ya isa shikenan sai ga ka lalace baka sani ba wallahi sai ga abubuwan ka sun lalace kai ta tunani me yake faruwa ne duk komai naka ya tsaya kuma Allah ya isa wancan bawan Allah ne saboda idan ya faɗa sai Allah ya yi ‘yan uwa akwai irin su har yanzu lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai irin su da yawa daga cikin sahabbai wanda wallahi inda sun yi addu'a sai Allah ya karɓa suna nan da yawa to yanzu ma ba karewa su kai ba saboda ka inda ka ga mutum ka ɗauke shi da mutunci kada ka rena shi kada ka wulakanta shi kada ka zage shi kada kai masa abin da ba daidai ba irin abin da muke musamman masu zuciya a kusa akan titi abu ya hada ka da mutum kawai sai ka gundumo a sharkato tuwa ka gunduma masa haka kawai akan titi wucewa ya zo yi dan babar din sai dan gogi abin da da sauransu kaza kaza sai ka ji zagi sai ka ji zagi kaga karamin yaro ya leko daga cikin mashin ko yana kan mashin ya samu dattijan da ya haife shi mahaifinsa ma mai biya girme shi amma ya tura masa asar kuma ya gaba ba ruwansa ya wuce kawai ya gaba gani yake ya ci banza babu komai ba komai ya wuce wannan zagin da kai ka kaddara ma wannan ba irin wanda idan ya addu'a Allah yake amsawa bane ka bata masa rai ko baka bata masa rai ba ka bata masa rai ba akan haƙƙinsa ba ka zage shi yana ganin da dakiran ka ka zage shi to kana gani wannan idan aka ji lahira Allah zai kyale ka wallahi Allah ba zai bari ba amma muna dauka wannan ba komai ba wani kullun in zai fita sai ya zagi wani kullum in zai fita zai zagi wani ya zagi wancan ya zagi wancan ai ni ba ya mun na bari to birgewa ce wannan wallahi wannan shashanci ne da rashin sanin ciwon kai mutum ya ce wai shi ba ya masa ya bari to waye kai waye kai yanzu cuta ya karma idan Allah ba dauke sarki ya dora maka sai ka ji mutum yana washi Allah na ku taimake ni bai ma san inda kansa yake ba karamar cuta amma sai ka ji mutum yana ta wai shi ba ya masa ya bari waye kai da kuwa irin waɗannan abubuwa suna ja mana matsala ƙwarai da gaske a cikin Allah madaukakin sarki ya dace da mu mala yace fa yadhimu nafsahu bi tahqiri man waqarahu Allah irin wannan sai mutum ya je zalunci kansa ta hanyar ya zalunci kansa bi tahqiri ta hanyar wulakanta man waqarahu Allah wanda Allah madaukakin sarki yake girmamawa wal istihza biman azzamahu Allah yayi isgili ga wanda Allah madaukakin sarki yake gadin girmansa eh ka san ko wanda Allah yake ganin girman sa ka walakanta shi Allah ba zai kyale ka ba walaqad balagha bi salafi ifraq tawqi tawqiyahum wa tasawwuruhum min dhalika an qala umar ibn sharah ibn sharahbil law ra'aytu rajulan yardaw 'anadan fa dhahiktu minhu malati haqiqa salaf magabata nagari girmama wasu da mutuntawar su ga ƴan uwansu da duk wannan adam ya kai matakin da har ɗaya daga cikin su shine Umar ibn Sharahbil yake cewa laura aitu rajulan yace da a ce zan ga wani mutum ya rubau anazan yana shan nonon akuya ya kafa kansa yana shan nonon akuya yace fa dhahiktu minhu dai masa dariya saboda naga abin da yake yace la khashitu an asna'a mithla alladhi sana'a yace wallahi da naji tsoron na aikata irin shi ma abin da yake yace zan ji tsoro ni ma Allah ya jarrabe ni da irin abin da naga yana yi saboda nayi masa wulakanci ne masa izgili ban san abin da ban san karshe na duk wanda ka wulakanta kawai izgili baka san karshen ka ba nawa nawa ne kaiwa izgili a baya yanzu kuma sai kaga kai kake neman wani abu a wajen su nawa ne ka wulakanta su ka wofintar da su yanzu kuma sai kaga su ne a inda kake buƙatar wani abu kuma in ka je ka ce musulmi to shine abin da malai yake cewa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa dole sai dai mu samu wannan gabar mu tsaya magana Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda saboda lokaci ya riga yayi kuma ragowar yana da yawa ba za mu iya kaiwa ƙarshen babin ba insha Allah ta'ala sai bayan sallah idan mun yi azumin Ramadana lafiya mun gama Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ya ba mu ikon kaiwa wancan lokaci ya ba mu ikon cin gajiyar dukkanin alkhairan da Allah ya ajiye a cikin wani wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkanin ibadun da zamu gabatar a ciki Allah madaukakin sarki ya kautar da mu ga dukkan abubuwan da baya so a ciki za mu dakata an insha Allah ta'ala na'am na'am karanto daga daga bayansa baya dacewa ya yi jarumta yawa wajen yin izgili yawa ga wanda ya kai al-iqtiham shine kamar kutsawa kamar wanda idan ka kai kansa lokaci guda eh idan ka kai kansa lokaci guda idan ya ganshi rafsal hal mummunan kama ke ka ganshi a mummunan kama a mummunan yanayi ma'ana kayan sa ba su da kyau yayi futufutu haka shine abin da yake nufi Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله